Na bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
باب كون الإسلام يهدم ما قبله Babin cewar musulunci yana rushe abin da yake gabaninsa.
وكذا الهجرة والحج Hakanan ma hijira da alhajj.
قال حدثنا محمد بن المثنى Na'am al'anazi al-basri وأبو معدي الرقاشي Abu Ma'an ar-Raqashi shine Zaid ibn Yazid ar-Raqashi.
وإسحاق بن منصور Al-Kausaj كلهم dukkaninsu عن أبي عاصم daga Abi Asim Abdahak ibn Makhlad al-Nabil al-Basri.
واللفظ لابن Wannan lafazin na riwayar Muhammad ibn al-Muthanna ne.
قال حدثنا الضحاك Shi cewa ya haddathana ad-Dhahhak يعني أبا عاصم yana nufin Abu Asim annabi قال أخبرنا حيوة بن شريح yace Haiwatu bin Shuraih ya karanta mana قال حدثني يزيد بن أبي حبيب yace Yazid ibn Abi Habib ya karanta mana hadisi عن ابن شماسة daga المهري.
Abdurrah- daga Ibn Shumasa al-Mahri Abdurrahman ibn Shumasa
قال حضرنا عمرو بن العاص yace mun halarto mun zo wajen Ha- Ha- Amr ibn al-As وهو في سياقة الموت alhali yana cikin wato halin tafiyar ajali tafiyar mu- a- a- yana cikin barin duniya wato lokacin ajalinsa ya ya- gab da saukarsa فبكى طويلا sai ya yi kuka kuka mai tsawo وحول وجهه إلى الجدار ya juya fuskarsa yana kallon bango فجعل ابنه يقول sai ɗansa ya tsa- ya haɗu yana cewa يا أبتاه ya babana أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai maka bishara da kaza ba أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai maka bishara da kaza ba قال wato فأخبر- saboda lokacin siyaki ana so mutum ya kyautata zato ga Allah dan lokacin ne shaidan zai zo ya kokarin ya sanya shi ya yi ya'asu daga rahamar Allah ya mutu akan kafirci ya mutu akan butulci ga Allah ya ta ganin zafin ciwonsa da abubuwa ya ta tunatar da shi da miyagun abubuwa to shi yasa in akwai wanda suka san addini mai masu jinya ɗaya daga cikin abin da ya kamata masu jinya su sani shine a rinka tuna wa mutum duk abin da zai sanya shi kwaɗayi da rahama da kuma wato raja'i ƙauna to ɗaya daga ciki shine yake tuna suke tuna masa abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa bishara da su na'am قال فأقبل بوجهه sai yace yace sai ya juyo da fuskarsa فقال yace إن أفضل ما نعد mafi girman abin da muke tanadi شهادة أن لا إله إلا الله shaidan mu cewa la ilaha illallah وأن محمدا da kuma رسول الله muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam إني كنت على أطباق ثلاث ni na hau matakai guda uku لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه ce وسلم na ganni babu fa wanda ya fi ni tsananin kiyaye babu wanda ya fi tsananin kiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamata
ولا أحب إلي أن أكون قد استمكن- قد استمكنت منه فقتلته babu kuma wanda ya fi soyuwa ya- ya- na zamanto na sami iko a kansa na kashe shi irina
فلو مت على تلك الحال da na mutu a wancan hali لكنت من أهل da النار wallahi na kasance cikin yan wuta
فلما جعل الله الإسلام في قلبي yayin da Allah ya sanya musulunci a cikin zuciyata ko kuma ba Amr bin al-As ba shine aka tura ya jagoranci wanda suka tafi Habasha kan a dawo da musulmi daga wajen Najashi Eh, eh. na'am أتيت النبي صلى الله sai na عليه zo ma annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam فقلت na ce masa أبسط يمينك bude hannun damanka فتبايع zan yi maka mubaya'a فبسط يمينه ya bude hannunsa na قال dama قال فقبضت يدي sai na tsare sai- sai sai na makale hannuna
قال ما لك يا عمرو sai ce me me me ya same ka ya amur قال كنت قال قال كنت أردت أن أشترط ya ce sai na ce ina so na kafa sharaɗi ne
قال تشترط بماذا؟
ya ce to da me za ka kafa sharaɗi
قلت أن يغفر لي a gafarta mu ya ce a gafarta mu
قال sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله shin baka sani ba cewa musulunci yana rushe abin da ya kasance gabaninsa وأن الهجرة تهدم ما كان قبله kuma hijira tana rushe abin da yake gabaninta
وأن الحج يهدم ما كان قبله kuma hajji yana rushe abin da yake gabaninsa
وما كان أحد أحب إلي من رسول الله ya ce wallahi ba wani wanda ya fi soyuwa gare ni daga manzan ga manzan- bisa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ولا أجل في عيني منه babu kuma wani wanda yake kwarjini a ido na irinsa
وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه wallahi ba na kasance na kasance ban kasance ina iya samun wato ikon na cika idanuna ba da ri- da da shi saboda saboda kwarjini saboda girmamawa to ba zan iya kora masa i- kofa in kura masa kallo ba dan na ganshi ma yanda zan kiyaye dukkan sifarsa saboda kwarjini
ولو سئلت أن أصيبه ما أطبت wallahi da za a tambaye ni in sifanta shi ba zan iya ba
لأني لم أكن أملأ أملأ عيني منه domin ban kasance ina cika idanuna ba- ina cika ganina ina cika idanuna da da- da gan- da kallonsa ba
ولو مت على تلك الحال da na mutu a wancan hali لرجوت أن أكون من أهل da الجنة zan yi kauna in kasance dan aljanna saboda wato gaskiyar imani da soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
ثم ولينا أشياء ما أدري ما هي ما ثم ولينا أشياء to sannan muka zo muka jibinci al'amura ما أدري ما حالي فيها ban san ya halina zai kasance ba tunda Amr bin al-Az ya kasance gwamna a Misra kuma ya kasance daga cikin manya-manyan wanda suke tare da Muawiya
فإذا أنا مت fa idza ana mitu dan haka idan na mutu
فلا تسحب فلا فلا تسحبني نائحة ولا نار to kada mai kukan gera ne ake cewa Ke- ke- kera mai kukan kera kada ta bi ni wato shine mai kukan wadda za- wadda ake ɗaukowa haya suna kuka suna kururuwa suna faɗan siffar mamaci wala narun kada ma wuta ta bi ni wato a kunna wuta don girmamawa kamar yadda ake kunna kandir kun gani da al'adar jahiliya ce kuma an mutum wayan an yi mutuwa sai kowa ya kunna kandir ya je ya tsaya a wajen
فإذا دفنتموني idan kuka binne ni فشنوا علي التراب شنا ku ku zuba turbaya a kaina zubawa ثم أقيموا حول قبري sannan ku tsaya a kewaye da kabarina قدر ما تنحر جزور gwargwadon yadda za a fede raƙumi yadda za a fede raƙumi a yanka raƙumi a fede shi ولقسم kuma لحموها a raba wato a raba naman raƙumin wato ba kawai a yanka ba bayan an yanka shi kuma a fede har a raba naman
حتى أستأنس بكم don in samu wato ɗebewar haso wato in samu ɗebewar kewa da zaman ku da kasancewar ku kuna tare da ni wato wannan wanda zai taimaka masa wajen samun tasbiti wajen amsa allo- a- a- tambayoyin mala'iku don lokacin ne za a yi masa tambaya
وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي domin kuma in dubi da abin da zan bai zan amsa ma wato jakadun ubangiji na su ne mala'iku masu tambaya wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya nuna kan cewa ana so a ɗan tsawaita kenan sayuwa akan kabarin mutum bayan an binne shi eh bayan an rufe shi tunda lokacin da ake neman masa a gafara Allah da kokar- da- da roƙon sabati gare shi a tsawaita wajen don ya ya ɗebe wane- a wanda ya nuna kan cewar kenan kaga mamaci yana sane da wanda suke kewaye da shi
ana ke da malam kowa zai tsaya ta roƙa masa a cikin eh eh, dama haka ake alam firadi ba addu'a ce ake yi jam'i ba in an yi jam'i din sai dai dan saboda wanda ba su iya ba su yi ta amini ko su ma su yi addu'a amma dai abin da ya fi kyau din wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ne istaghfiru li akhikum wa sallallahu sabat fa innahu al'ana yusra ko ya tsaya shi da to amma mu in ba a ce a yi wannan addu'ar ba gabaki daya ya kamar ba addu'ar ake yi ba Mm.
da mutane su sun ce wata ba kuma ce ba za a yi tafi ba kowa kuma sai ya ɗanyi abin da zai kawai sai ya ce eh kowa zai yi abin da zai ya wuce haka ya kamata haka ya kamata amma in wannan bai samu ban aka yi din a karfin kada a tsananta eh kada a tsananta muhim dai a yi addu'ar kada a tsananta ba a ce in an yi addu'ar tare an saba ba sai dai asali dai kowa ya yi addu'ar da kansa amma idan aka yi din in saboda rashin iyawa ko saboda waɗansu ba saba ba kafin su koya har a yin aka yi din gabaki ɗaya kada a tsananta a ce wannan bid'a munkara a ta rigima a wajen na wato ni har yanzu har yanzu na na ɗaya daga cikin abin da nake ta bincike kenan kuma waɗansu daga cikin ban samu na tambayi irin malamanmu na suro ba me asalin in za a yi addu'a a ce a karanta surori kaza suna yi ne ta babin tawassuli da su cewa kowa ya yi a yi tawassuli da karatun waɗannan surorin don Allah ya amsa da in haka ne babu inkari ko kuma ta wani babi ne na kasu a'a akwai wannan akwai wannan wannan kulhuwar lahuci kulhuwar lahuci a karanta mun saboda an ce kulhuwar lahu ta ajiyar sulus al-qur'an sai masa guda uku a kai masa ladan wannan ibn taymiya yayi nassi akan cewa bid'a ce da magabata ba su ba ba sa yin suna yin yake cewar mutum ya karatun addu'a ya karatun alqur'ani yayi addu'a ga mamacin ma'ana yayi tawassuli da karatun alqur'ani domin addu'a ga mamacin amma yayi karatun alqur'ani ya ce Allah ka isar da sakamakon sawabu ma qara'nahu li ruhi nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi abaina wa ummahatina wa mashayikhina wa manina to wannan ba a ruwaito magabata suna yi ba wani ibn shekul islam ibn taimiyya ya nasi akan wannan a cikin fatawa wajen fatawarsa to amma idan ta babin a cewa a karanta to amma yadda dai za ku ga yanzu kun ga sahabbai sukan yi addu'a tare kamar yadda aka ruwaito wannan hadisin zaid ibn thabit da da da wane ne na jin da sa'ad ibn abi waqqas ne suka ce sai addu'a ɗayan ya ce amin shi ya roƙi Allah ilimi ko ya ce sai gashi ya zo ya fi shi zai domin abin da ya roƙa kenan yana a cikin a cikin kitabul iman mun karanta shi to kaga wannan ya nuna kan cewa shine matsalolin cewa wani ya addu'a wani na cewa amin ko babu laifi mutane mutum idan su sun yi ne tare ni shi yayi dan yana cewa amin sannan shi kuma wancan yayi shi kuma yana cewa amin saboda haka a yi ɗin ana cewa amin sama da mutum ɗaya su yi ana cewa amin za a iya yin a ta wannan eh eh ta a karanto a karanto shi yake cewa ni ban ga asalin ta ba a shi nake kokarin na samun musu na ce to ko menene mustanadin wanda ake ake zama to wannan mu al'ada anan dan haka mu anan ne na san na san a a kasashen larabawa su ba sa haka ba za a iya cewa salati wa annabi sannan sai mutum kuma ya biyo kama yin kama yin addu'a ana cewa to eh kamar haka ne ce a ce ai salati ga ai salati goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya addu'a ana amsawa na'am na'am mal alajwar na'am na ce mafi yawanci mu a kasashen laraban ai mun bi abin nan al'adar mu ta addini da abubuwan da ake kawo mun fada ribantuwa da mutanen Morocco.
Eh gaskiya ne, mun fi tasirantuwa da mutanen Morocco. Abubuwan mu yawanci duk daga can ne, Morocco da Tunis da Libya da sauransu. Wannan gaskiya ne. To su haka suke yi ne?
So da yawa in dai kana kallon fina-finan su.
Eh.
Za ka ga suna yi.
Haka suke yi su ko?
Suna wannan abu. Hatta da ɗabi'ar mu na rubutu da muke yi na sha da layoyi da abun nan za ka ga.
Eh dama laya ai ba magana.
kalmomin da muke faɗa na cin abinci ko na abu bismillah haka suke cewa bismillah har sabanin su wani larabar da sun ce fatar ko ta to idan kana yawan bibiyar za ka ce ɗari ko mu ɗaya ne da nasu Gaskiya ne yake ai musulunci tun ya zo mana. To ala alama wannan dai yana ɗaya daga cikin nitin abincin abin yana ta na'am. Da risala eh. Eh. Eh. Eh. a afirka gaskiya ne mu a afirka kan muna da wannan shi kuma haka mai fakiyu da wani bai musulmi ba dan musulmi eh eh eh haka ne akwai wannan talkinin akwai suna yin wannan akwai wannan an ruwaito wannan abu zur'atul dimashqi ya kawo shi a cikin a cikin tarihinsa kuma a wata riwaya imam ahmad ya yi rubuta shi amma hadisin bai inganta ba cewa idan mamaci ya mutu a je a daidai gefen inda kansa yake a tsuguna a kira shi da sunansa da sunan mahaifinsa da sunan mahaifiyarsa sannan a ce idan mala'iku sun zo maka za su tambaye ka wane ne ubangijinka wane ne littafinka to ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza wannan tattalin bai zo da wani hadisi sahihi ba kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da shekul albani ya kirga a cikin bidiyoyin jana'i ya sa shi a cikin bidiyoyin jana'i abu zur'atul dimashqi ya ambace shi a cikin tarihinsa amma shi ma ya ambace shi ne ba da ba da isnadi wanda yake ya inganta ba na'am a hadisi ba bayani na bane abin da yake kafin hajjin gabanin hajjin ba bayan hajjin ba musulunci ma abin da yake gabanin musulunci kafin musulunci a nake ne wato idan mutum ya shiga musulunci da abin da ya yi da Allah zai rushe in ya hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk ayyukan da ya yi miyagu na da ya rushe in ya aikin hajji duk ayyukan da ya yi na da kafin hajji da sun rushe an wannan yana da alaka da haƙoƙin Allah banda haƙoƙin bayan Allah haƙoƙin bayan Allah suna kan mutum idan akwai kuɗi wanda yake ayi kwace wannan ba zai ce to tunda na yi hajji yanzu shi kenan jama'a ku je Allah ya ce ya hadin wa kana kabla kuma wani ya ɗaya daga cikin dalilan da malamai suke kafa hujja da shi cewa hajji yana yana wato hajji yana gafarta ana gafarta ma mutum da ibadar aikin hajji hatta ka ba hatta ka ba kuma an ce ya hadimu ma kana qabla kuma aka kama aka hada shi tare da musulunci da hijira wanda kone daga cikin su yana rushe dukkan abin da ya gabata sagair da kaba'ir wannan shine shine abin da ɗaya daga cikin hujjojin al'amiru sanani mai shugulu salam akan wannan matsala ya yi intisari gare ta sosai kuma shekhi islam ibn taymiya ma ya yi ishara gare ta cewar akwai daga cikin ayyuka yawanci za ka ga ayyukan da suke da suke yafe zunubai ana cewa majitu ne batil kamar kamar yadda ya zo al'umratu ila al'umra wal jum'atu ila al jum'a was salawatul khams mukaffiratu lima bainahuma bainaha majtuni batil kaba'ir an ce matsawar mutum ya bar kaba'ir to suna yafi as-sagair kenan to amma shi hajji yana daga cikin abin da yake yi yake banta da shi yana rushe hatta kaba'ir ko musamman ganin cewar hadisin abi huraira a man hajja falam yarfut walam yafsuq kharaja min dhunubihi ka yawmi waladathu ummuhu kaga da aka ce ka yomi waladatu ummu kamar randa mahaifiyarsa ta haife shi kaga randa mahaifiyar mutum ta haife shi ina zancen ka ba ko sabo babu ko daya saboda haka da abinda mutum yayi in dai saboda haka tashin hankalin yaushe zaka hajjul mabrur eh yaushe zaka hajjul mabrur shine tashin hankali ba musu ba musu ba zuciya ba fada ba rafazu yanzu ko waɗansu ma suna aikin hajjin suna hira tare da budurwarsu tunda ko ba a hira ba za a yi text a yi chat a yi abubuwa a shi nan musibar wannan musibar zamani ba eh da wannan ma tun yana can fa eh ga shi yau muna shi kina ɗauki hoto sai a turo na'am alhaji hamza Na'am. To wallahi wannan shine kaga yana buƙatar a san yaya yake. Eh sai a je abatuwa a ji amma dai a wancan zamanin tunda ka san su tunda ba su da awa ba su da awa ba su da lokaci yawanci da da wannan shine miqdarin abubuwan da suka yi da wannan miqdarin ake zo sananne ne a wajen su cewar idan an yanka raƙumi an raba naman sa iya lokacin da yake dauka kaga kamar yadda suke cewa wai kunnaka a gwargwadon yadda za a tatse nonon rakuma nonon taguwa kaga shi daban yake da yadda za a tatse nonon akuya da yadda za a tatse nonon saniya wannan migidari ne na lokaci yadda suke lissafin lokaci a wancan ba irin yadda muke bane ko kaɗan shi yasa ina ga a wani waje a a ina ne ne ko akan shi ma dai wannan to hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As ne shi kuma yake cewa ko gurgurdan yadda za a karanta suratul baqara idan bai yi hali ba eh gurgurdan yadda za a karanta suratul baqara ko eh na mu karasa na
karin kallawa dangane da wannan bayani da aka yi na kamar masu dawaki yanzu da ya zama abu ne buɗaɗɗe mutum yana cikin dawaki wani yana chatin din wani yana karɓar waya da abubuwa da suke faruwa ne baya tauye aikin in shi dawafi an halatta magana amma kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zai magana kada ya magana sai da alheri to mutum magana ce ta alheri kamar kun shiga dawafi waɗansu su sun ce in kun ce ga inda za ku haɗu suka bugo cewa to mun fa mun gama muna wajen ce to ku jira ni ne in ne sauran ɗaya ko makamanci wani ka gama a ruf ne amma ya zama to kana cikin dawafi abin nan a kana je kana ta hirace hiracenka kana ta hirarka tare da da masoyiya da sauran su irin wannan abin da ce eh da irin wannan duk yana daga cikin lahawar kwarai na mu karasa hadisin وحدثني محمد بن حاتم نعم.
وميمون na'am وابراهيم بن دينار na'am واللفظ ابراهيم na'am قال yace حدثنا حجاج wa huwa ibnu muhammad al-a'war al-misisi
عن ابن asbatun جريج- nas fi ibn jurayj daga ibn jurayj shi ya fi kowa kiyaye hadisan ibn jurayj Wala- hajjaj ibn muhammad al-misisi al-a'war نعم.
na'am قال اخبرني يعلى ibn jubair yace ya ya ibn ya'la ibn muslim ya karanta min hadisi saboda kaga tadlisin ibn jurayj ya aminta ko yace akhbarani انه سمع سعيد بن جبير cewa ya ji sa'id ibn jubair يحدث عن ابن عباس yana bin hadisi daga abdullahi dan abbas ان ناسا من اهل الشرك cewa waɗansu mutane daga ma'abuta shirka mushrikai قتلوا فاكثروا sun yi kisa suka yawaita kisan وزنوا فاكثروا sun yi zina suka tsawai suka yawaita zinar ثم اتوا محمدا صلى الله sannan suka عليه zo wa وسلم muhammadu sallallahu alaihi wasallam فقالوا suka ce ان الذي تقول وتدعون حسن haƙiƙa abinda kake faɗa kuma kake kira zuwa gare shi kyakkyawa ne ولو تخبرنا أن لما أن ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة ya ce da za ka bamu suka ce da za ka bamu labari cewa muna da kafara ga abinda muka aikata wato yafiya
فنزل والذين لا يدعون مع sai الله wannan ayar ta إلهًا sauka آخر.
wallazina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar waɗanda kuma ba sa kiran wani abun bautawa tare da Allah ba sa bauta ma wani abun bautawa daban tare da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah kuma ba sa kashe rai wanda Allah ya haramta إلا بك illa bil haqqi sai da haqqi ولا يزنون kuma ba sa zina ومن يفعل ذلك wanda ya فقد aikata wannan yalqa asama zai haɗu da azaba ونزل قل يا عبادي الذين kuma aka saukar da wannan ayar ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayina waɗanda suka yi israfi suka wuce iyaka akan kansu wajen barna akan kansu la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗebe haso kada ku yanke kauna daga rahmar Allah to kaga su ma waɗannan haka ce illa man taba wa yalqa afama illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana ba ma kawai a yafe ba sayyi'at din za a mayar da su kyawawa Allah kenan Allah ya ba mu rahmasa to na'am
wanda aka ce yana daga cikin inuwar Allah na'am wanda mace eh kima mm, da kuma siffa ne ko ta kasance da mm, ta ta- ta keɓanta da shi ke banta shi ta kira shi kai na'am shin wannan mutum ai ba sai ya jira ya zama a cikin ya keɓance da kuma tukuna sannan zai samu wannan ko kuma a sai in dai ya bai dai in dai bai in dai bai yi zina da ita ba da take nema misali ko wanda ya karɓi wata tambaya shi ana neman sa to amma bai kai ma matsayin da har zai samu damar kafa abin ba kada ya kai kai tun kai- ma kan ya kai yake kokarin ya keɓe eh shi amma bai yana son ya sani in ya keɓe tun a lokacin zai samu wannan a bai zai samu darajar ba amma kada ya ce bari ya kai dan ya samu wannan darajar eh kada ya yi wannan fasalullah al'a ko la tatamannu liqa al'abd fasalullah al'afiya eh dan bai san yadda za a kare ba a tini alaikum assalam na'am yawanci wadda suke wadda suke tasdir da ita wadda suke fara ambato tace wadda tafi kowace kubuta daga dukkan wata illa ta kowace cika amma wani lokaci sukan kaddamar da wata sukan kaddamar da ta farko saboda ulul isnad wannan ma shine gani sukan tabbatar da ulul al-isnad al-ali sai idan ya zamanto a cikin isnad al-ali din akwai wata illa wadda bata dace ba to sai su jinkirta ta su kawo al-isnad nazil sannan su ambace ta dan a san cewa suna da ulul sanad sai can mutuwar sai ya tattara ruwayoyin hadisi a kowai na wanda musulmi ke kawa wanda suka afku gare shi ne amma za a ga waɗansu ruwayoyi daban-daban wato ba zai in ana so wato karatun shi yasa wato shi ba za ka ji daɗin karatun irin wannan ilimi ba sai ka samu karatu a wajen hafiz hafiz shine wanda yake yana istihdarin dukkan riwayat kowace riwaya sun ziyadar ta san sabani wannan sai hufa amma yanzu muna so mu irin wannan to kowane za a iya yi za a iya yi kamar yanda idan akwai abin nan kamar yanzu yanda muke karatun nan sau daya inda babu ashghal abu ne wanda yake za a iya yin sa kowane hadisi a ga ikhtilafatul riwaya yanzu ka ga yanzu ka kamar karatun umda da muke yi muna karatun umdatul ahkam saboda zamu dauki hadisi ɗaya ne ko hadisi biyu bilkafir hadisai uku duk kusan riwayoyin sabanin riwayoyin da asami din kusan duk za a yi bayanin su saboda in ka tsaya ka bibiyi riwaya din da zaka yi to haka ya kamata a yi ma ilmin haka ya kamata a yi ma karatun hadisi yasa haga irin su ibnu hajar idan suka zo ake musu tasmi'in waɗannan ajiza din irin waɗannan duk sun riga sun san wannan su ba sa bukatar sai sun je sun yi jam'u turban dan duk a cikin zuciyarsu tun da mafan ne sai ga suna ishara nan suna ishara nan suna ishara amma wannan shine ainihin yadda ilimin karatun hadisi ya kamata ya zama haka karatun hadisi ya kamata ya zama to na'am na'am eh mawquf ne mana mawquf ne mawquf ne ai ai abinda yake abinda yake da alaka da marfu din shine wanda ya faɗa annal islamu yahdumu ma kana qabla wal hijratu tahdimu ma kana qabla wal hajj yahdimu ma kana qabla wannan shine al marfu amma wannan duk sauran duk mawquf ne da Abdullahi bin Amr a'a me ya alaka da umurul ghaibiyya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya faɗa cewa a abin nan ya faɗa cewar yana jin hatta qar'ana ni ali saboda haka abin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su ba yana yana kirkirar wani abu na gaibi bane yana faɗa wanda da ba a sani ba to Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam